na bakwai an kafu da gare shi wato da ya kafu daga annabi sallallahu alaihi wasallam to kuma wannan ma hadisin ta wani wajen kaga hujja ne babba ga ma'abuta da ma'abuta da riga tsakanin istighfar da tahlili da wuya a ce a yi ne din ba su kawo haka ba kama a ɗariƙar mu kaga istighfari akalla a duk kwana guda ana mai kan da talatin da istighfari dari dari na wuridi safa da maraice ga kuma istighfari talatin na wasifa ga la ilaha illallah dari uku dari a wuridin safa dari a wuridin maraice dari a wasifa daga an samu nawa kenan an samu dari uku kenan ga istighfari mai can da talatin za a samu fiye da ɗari uku da sittin ɗin ma da ake faɗa ta waɗannan su biyun kawai ta wannan su biyun kawai idan ma da a ce mutum bai daɗe ba ballantana ta ya zamo a samu mai ƙoƙari wanda zai daɗe a kan shi wanda yake lazumin wanda yake lazum to ga shi an ce ko wanda duk ya haka faɗar zaha zaha nafsahu anin nari ya nisanta kansa daga wuta to na bakwai an kabo daga gare shi abu huraira hadisi ya karbi daga annabi sallallahu alaihi wa sallama yace wanda ya samma ko zuwa masallaci ko ya marace zuwa masallaci Ubangiji ya tanadan masa a masa a aljanna ya tanadan masa gida duk sanda ya yi marace sammakon zuwa masallaci ko ya maraicen zuwa masallaci. wannan hadisi buhari da muslim sun ruwaito shi abin da ake kira da zuro abinci ko arziki da abin da ake tanadinsa ga wanda yake bako na tabbas an kama daga abu huraira ne ya ce zala sallallahu alaihi wasallam ya ce ya ku mata waɗanda suke musulmi kada makociya ta ga za ta wulatanta li ga wadda take makociyarta walau shafin koda ko fatan akuya ne ta aika masa kada ta ga wannan cewa ai wulatantacce ne ke isa kome ba idan dai ta dafa to ta aika mata wannan hadisi buhari da muslim sun ruwaito shi jauhari ya ce sun bai sanu da daragunu kamar kofato ne daga dabba ya ce da yawa akan yi amfani da firsinu din a cikin akuya da yawa akan yi amfani da firsinu din a akuya a sake shi a ana nufin wato kafa akuya ko kofatan akuya hadisi na tara an kabo daga abu huraira ne ya kawo daga annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce imani wato yanki saba'in da tsirari ne ya kai yankuna saba'in har da tsirari ko yankuna sittin ne da tsirari abin da yake ya fi a cikin yankunan nan na musulunci shi ne faɗin la ilaha illallah wanda yake koma ba a cikin nisanta abin da zai cuci jama'a daga kan hanyar mutane kunya yanki ce guda daga cikin imani Buhari da Muslim sun waito wannan hadisin wato masu da yawa sun yi kokari sun fidda waɗannan shu'abu yankunan nan na imani kamar Jalaluddin Suyudi ya fidda su a cikin littafinsa An-Nuqayq fi ulumin adilati wanda kamar yadda shi Abdullahi da Maudo shi kuma ya mai da wannan babun wake a cikin littafinsa Minanul Mannani ya mai da shi wake wanda an kawo duk waɗannan shu'abu guda saba'in da wata tsirarin saba'in da bakwai a yadda mafi yawan malamai suke kawo ko kuma kamar manadiri shi ma a kasidarsa wadda wadda muka karanta shi ma ya kawo wanda shi ya kawo a takaicen ma bai tattaka ba su kai talatin ba imanu na fir'un درء وعين شعبة يستكمل أهل فضل يعزم آمن بربك والملائكة والكتب والأنبياء واليوم يفنى العالم to abin da ake nufi da bir'u daga uku zuwa tara yana faɗa bir'u ɗin da kasarar ba wani lokacin akan mata fata a ce bar'u shubatu kuwa yanki hadisi na goma a wannan babin an kabo da dabi huraira dai cewa wanda Allah sallallahu alaihi wasallam a kala ya ce ga maka wani mutum yana tafiya a kan hanya da kishirwa ta tsananta gare shi ya samu rijiya ya sauka cikin rijiyar ya sha ruwa sannan ya fito sai da kare yana fito da harshe yana cin turba saboda kishirwa sai mutumin ya ce haƙiƙa irin abin da ya kai gare ni ya kai wannan karen daga kishirwa sai mutumin ya sauka a cikin rijiya ya cika takalminsa da ruwa sannan ya rike takalmin da bakinsa har sai da ya hau ya sha da karen ubangiji ya gode masa wannan aiki nasa ya gafarta masa ya sabai suka ce ya rasu lallahi ashe za a ba mu lada idan muka kula da dabbobi idan mun taimaka dabba ma za a ba mu lada sai manzo Allah ya ce ai dukkan abin da yake ajarun akwai lada cikin dukkan abin da yake yana da hanta wadda take danya duk abu mai rai ko menene kai masa kyautatawa ka kyautata masa to Allah zai baka lada akan haka wannan hadisi Buhari da Muslim sun ruwaito shi a wata wanda Buhari ya fitar sai ubangiji ubangiji ya gode masa wannan aikin da ya wannan shayar da karan faga fara lahu ya gafarta masa ya shigar da shi aljanna da sababin haka wata ruwa da buhari da muslim duk sun fidda ita ga maka wani kare yana kewayawa da wata rijiya hakika ya kusa a ce kishirwa ta kashe shi sai wata mace wadda take karu wata ganshi daga karuwan banu isra'ila sai ta cire takalminta ta ɗebo masa ruwa da shi ta shayar da shi aka gafarta mata aka yi mata gafara da sababin wannan aikin nata muku takalmi iwidifo yana kewayewa yana kewayawa daura da rijiyar abin da ake kira da ke yato albi'iru rijiya hadisi na goma sha ɗaya an karɓo daga abi huraira ne ya karɓo daga annabi sallallahu alaihi wa sallama mai manzana sallallahu alaihi wa sallam ya ce hakika na ga wani mutum yana jujjuyawa a aljanna abin da ya sa ya samu wannan matsayin a aljanna saboda wata bishiya ce da ya yanke ta daga kan hanya bishiyar da za ta cuci mutane shi ya zo ya sare ta don mutane su samu yadda za su ringa wucewa da ta kasance tana cutar musulmi musulmi ya waita wannan hadisin sai wannan ya zo a wata ruwaya wani mutum ya shuɗe da reshe na wata bishiya da yake ya faɗo a kan hanya yake wallahi zan nisanta wannan daga musulmi kada ya cuce su da hilal jannata da sababin wannan aka shigar da shi aljanna wata ruwa da buhari da musulun suka fitar da maka wani mutum yana tafiya a kan hanya waje da na shaukin ya samu reshe na itacen da yake mai kaya ya fado kan hanya ba karabu ya dauke shi ya matsar da shi daga hanya raba shi da hanya fa shakarar lahu lahu Allah ya gode masa bisa wannan aiki nasa ya masa gafara to na goma sha biyu da aka buɗe da abi huraira ne ya ce maza na sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda ya alwala ya tsaya ya kyautata alwalar tasa sannan ya je sallar juma'a ya tsafta ma'a ya sauraro hudu ba ya shuru za a ga a gafarta masa abin da ke tsakaninsa da wata juma'a za a ƙara masa ma kwana uku wanda ya shafe tsakon fani ya kawo abin da yake warge wajen sallar juma'a da ce ba za sai ya shafe tsakon fani daga inda zai sujada daga inda zai ɗora goshinsa to ya kawo abin da yake wasa ya wato ya yi lagau shi yasa wannan ladan ba lalle shi ya same shi ba muslim ne ruwaito hadisin to to alhamdulillah ana alheri alhamdulillah hadisi na goma sha uku an karbo da gare shi cewa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce idan bawa musulmi ya alwala ko ko bawa mumini ya alwala ya wanke fuskarsa dukkan wani kuskure da ya duba zuwa gare ta da idanunsa sai ta fito min wacihi daga fuskarsa tare da ruwa wato tare da ruwan alwadar da ke zubowa daga fuskarsa au ma ahire ko da tare da ƙarshen dugon ruwan da yake sakowa daga fuskarsa idan ya wanke hannayensa da duk wani zunubi da hannayensa ta aikata sai ya fito daga hannayen sai ta fito daga hannayen nasa tare da ruwan alwala ko tare da ƙarshen dugon ruwa idan ya wanke kafafunsa duk wani zunubi da kafafunsa ta taka zuwa gare shi sai ya fito tare da ruwan alwala ko tare da ƙarshen dugon ruwa har ya fito yana zabin tsarkakewa daga zunubai musulmi ya waito wannan hadisin hadisi na goma sha hudu an karbo da gare shi ne abu huraira ya karbo daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce salloli guda biyar da kuma juma'a zuwa wata juma'ar da kuma azumin watan ramaran zuwa wani azumin na ramaran dukkan wa'annan suna kankare abin da ke tsakaninsu in dai an nisanci manyan zunubai Muslim ne wa yake wannan hadisin. Hadisi na goma sha biyar. An kafa daga Abu Huraira ne. Ya ce, Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce, Yanzu ba na shirya da ku ba bisa abin da Ubangiji yake kankare zunubai da shi. Yake daga darajoji da shi. Suka ce, na'am ka shirya da mu ya Rasulallah. sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce cika alwala a wakacin da ba a son taɓa ruwa wakacin da taɓa ruwa ke da wuya ana matuƙar sanyi hukumukun sanyi amma bawa za a yi alwalarsa cikakkiya da kuma yawan take yawan takewa zuwa masallaci da sauraron sallah bayan sallah wannan shi ne ribadi shi ne ribadi muslim ya ruwaito wannan hadisin hadisi na goma sha shida an kama daga abin musar ashari allah ta gare shi ya ce manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda ya salla wakutan sanyi guda biyu zai shiga aljanna buhari da musulun sun ruwaito shi baradani shine asubahi da la'asar na goma sha bakwai hadisi na goma sha bakwai an kafa daga abu huraira ne ya ce manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce idan bawa yi rashin lafiya ko ya tafiya sai a rubuta masa ladan duk abin da yake aikatawa sanda yake a zaune a gida da sanda yake lafiya lau wannan tafiyar da ta hana shi wasu ayyuka nasa na kirki amma ladan zai samu tunda dai sanda yake zaune a gida yana aikatawa haka na rashin lafiyar da ta hana shi wasu ayyuka da da yake yi na kirki to ladan dai zai samu saboda sanda yake lafiya lau yana aikatawa Buhari Buhari ne waito wannan hadisin na goma sha takwas ya an karɓo daga jabirin na abdullahi allah ya gare shi ya ce manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce dukkan alheri da bawa zai yi za a ba shi ladan sadaka da wannan alherin buhari ya ruwaito wannan hadisin muslim ya ruwaito shi daga ruwa huzai fatunil yamani hadisi na goma sha tara an karɓo daga gare shi ya ce daga jami'in abdullahi ya ce manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce babu wani musulmi da yake dasa da shi sai ko abin da aka ci daga wannan da shan ya zama sadaka ce gare shi abin da ma aka sata daga dashen nasa shi ma dai za a rubuta masa ladan sadaka da shi ba wanda za a azurta wannan to ba ɗaya wanda zai tauye masa wani abu sai ko abin da aka tauye masa ɗin ya zama sadaka ce gare shi duk abin da wani ya jira ko kata daga da sannan nasa to shi za a rubuta masa sadaka ladan sadaka da sababin haka Muslim ne ya rawaito wannan hadisi. A wata ruwayar wadda Muslim ya fitar? Na musulmi baya yin da shi? Bai zama wani mutum ya ci ko dabba ko tsuntsu sai ko an rubuta masa ladan sadaka haƙƙi zuwa ranar alkiyama. A wata ruwaya tasa da ya rawaito? musulmi baya inda she abin dasawa ba dasa abin dasawa baya shuka shuka ya zama wani mutum ya ci daga wannan da shan nasa ko shukar tasa ko dabba ko wani abu sai ko cin na wannan mutum ko dabbar ko wani abu ko menene ya zama sadaka ce ga shi wanda ya shuka ko ya dasa wa rawaya Buhari da Muslim sun ruwaito wannan hadisin gaba daya min daga ruwayar Anas bin Malik Allah ya dagare shi da yace yarzahu ai ba zai tauye masa ba hadisi na ishirin an karbo daga gare shi yace Banu Salimata daga cikin mutanen Madina sun yi nufin su ciro daga unguwar da da suke su dawo su yi gidajensu kusa da masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam. Sai labarin wannan niyyar tasu ta kai ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya kai ga annabi sallallahu alaihi wasallam. Sai annabi ya ce da su Na sami labari cewa kuna nufin ku ciro ku taso daga inda kuke ku dawo kusa da masallaci. Suka ce, "Eh haka ne ko ya Rasulallah haka ne ne yamu, muna nufin haka." Sai manzon Allah ya ce da su, "Ya ku banu salimata, ku lizinci gidajenku." Duk littafin da kuke yi zuwa ga sallah ana rubuta muku lada. Ku lizarci gidajenku. Dukkan tafin da kuke yi zuwa ga sallah ana rubuta muku lada. Musulun ne ya ruwaito wannan hadisin an ce ma a sababin haka ne aka saukar da inna na hannun ruhil mauta wani kuma ma kaddamu wa asara wa kulla shay'in hasaynahu fi imamin mubin. a wata ruwaya ana ba ka daraja guda da littafin da kai zuwa masallaci littafin da bawa zai zuwa masallaci daraja yake samu wajen Allah muslim ne ya ruwaito hadisin buhari ya ruwaito shi kuma ya da ma'anarsa daga ruwayar anas bin malik Allah ya gare shi Banu salimata ana faɗarsu da kasarar lami su kaɗai ne a cikin larabawa ake faɗarsu haka banu salimata sauran sai dai salamata ko salmata Dabila ce wadda take sananniya a cikin mutanen Madina. Allah ya dagare su, ta tsarun takun da suke yi. Hadisi na ishirin da ɗaya an karɓo daga Abil Munziri shi ne Ubayi ibn Kabin Allah ya dagare shi ya ce wani mutum ya kasance ban san wani mutum ba wanda yake ya fi shi nisa daga masallaci ya fi kowa nisa daga masallaci amma kuma tare da nisan nasa daga masallaci ya kasance ba sallar da take tsere masa baya kuskure sallah tare da annabi ko yaushe sai ya zo masallaci aka ce da shi ko ni ne ma nace da shi in ji ubayy ibn ka'abin da ka sai jaki da za ka ringa hawa zuwa masallaci ai da ya fi ma sauki a cikin duhu ko kuma a tsarnin zafin tsakon kwani sanda rana take da zafi sai mutumin ya ce da ni ni a ce ga gidana ga masallaci to haka baya burge ni gara in ta hotun daga nesa ni ina nufin a ringa rubuta min tafiyar da nake zuwa masallaci duk ta wadda nake zuwa masallaci ya zama ana rubuta min lada da komawa ta zuwa iyalina sai mazala sallallahu alaihi wasallam ya ce hakika ubangiji ya tara ma ladan wannan duka duk wannan abin da kake Allah ya tara ma ladansa musulmi ya waito wannan hadisin a wata ruwaya abin da ka nema na daga lada ya tabbata gare ka ramra'u ita ce kasar da zafi mai tsanani ya same ta a hadisi na 22 an karɓo shi daga abi muhammadin shi ne abdullahi ne amri bin al'asi wanda yana cikin al'abadilatul arba'u yana cikin abadila masu su wanda ake ce da su masu suna abdullahi abdullahi a cikin sahabbai guda hudu ba su kenan ba amma su suka fi shuhura saboda sun dan yi jinkiri bayan annabi sallallahu alaihi wasallam shi abdullahi amr ibn al-as shine farkon su a wafati yayi wafati hijira na da shekara 65 bayan nan da shekara uku na biyun ya mutu shine abdullahi ibn abbas shi abdullahi amr ibn al-as ya mutu a misra bayan nan da shekara uku a hijira na da shekara 68 abdullahi ibn abbas ya mutu a da'ifa bayan nan kuma da shekara biyar aka kashe Abdullahi Zubairi a Makka bayan nan da 'yan watanni Abdullahi Umar shi ma ya mutu ko a ce aka kashe shi shi ma shi ma wato aka kashe shi ko aka aka sa masa kibiya ko mashi wanda yake akwai guba a jiki ya sabauta masa mutuwa ya sabauta mutuwarsa wato su a shekara ta sassara'in da uku daga hijira su biyun suka yi wafati da abdullahi ibn zubairi da kuma abdullahi ibn umar shi abdullahi umar ɗaya shine na karshen su a wafati abdullahi na amurin al'as yana cikin manyan malamai na sahabbai domin yana iya karanta a taura da injila san wa'yansu lugogin ba larabci kawai ba ya san wasu lugogin ba wai larabci kawai ba mafi yawan zaman sa a misira ne wannan ya sa hadisan da aka karba daga gare shi wasu cika yawa ba amma an ba don haka yana cikin masu masu yawaita ruwayar hadisai an ce hadisan da aka karba daga gare shi ɗari bakwai ne an ce akwai takardar da ya rubuta ana kiranta as-sahifatu sadiqatu wanda yake an rubuta hadisan da ya karba daga annabi ta kunshi hadisai kamar ɗari takwas shi yasa lana mai asi ake ɗaukar sa kamar shi ne farkon wanda ya fara tara hadisan annabi a rubuce tunda shi sahabi ne to Allah ya dagare shi Allah ya dagare su da shi da mahaifin nasa Abdul al-Asi shi ma sahabi ne yace Manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce tadodi guda arba'in mafi ɗaukaka a cikin tadodin nan shine ka samu akuya ka bayar ga wani shi ya ringa tatsan nuna kai kake kula da akuyar amma duk nonon da za a tatsa na akuyar ka bayar ga wani to wannan tadar ita ce mafi ɗaukaka a cikin tadodin nan guda arba'in babu wani mai aiki da zai aiki da tada ɗaya daga cikin arba'in ɗin nan don ƙaunar ladanta da kuma gaskata alkawarin da aka yi a kanta sai ko ubangiji ya shigar da shi aljanna da sababinta buhari ne ya ruwaito wannan hadisin manihatu ya bashi akuyar domin ya ringa amfani da nonanta mafi yawa a larabci ba a cewa an sha nono sai dai a ce an ci nono saboda nono kamar abinci ne shi yasa ba a cewa kaga ba cewa kai liya shiraba labana ha ba cewa kai liya kula liya kula labana ha sannan ya dawo da akuyar gare shi ba wai ya bashi akuyar gaba daya ba amma nonanta dai ya bashi ya ta tasa wato wannan shi wanda ya ruwaito hadisin Hassan ibn Adiyata wanda ya ruwaito hadisin daga Abi Kafshata yace muka ta kokari mu lissafa abin da bai kai wannan din ba kamar bradin sallama kamar gaida wanda ya atishawa kamar kusar da abin da zai cuci jama'a daga hanya da kyar muka kai sha biyar da kyar muka kai goma sha biyar to shine wato damiri yake faɗa a cikin littafin hayatul hayawa ya ce ai akwai wani hadisi da mai targhib wa tarhib ya ruwaito a babun biyan bukatun musulmi wanda yake ya ruwaito shi daga sayyidina Ali dan Abi Dalib ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce musulmi yana da haƙoƙi talatin akan ɗan uwansa musulmi ba zai samu kukuta ba sai ko idan ya ba da wannan haƙoƙin ko ko shi ɗan uwan nasa ya yafe masa amma in dai bai ba da haƙoƙin nan ba ga dan uwan nasa musulmi ya zama kuma dan uwan bai yafe masa ba to bai samu kubuta ba yace na farko ya gafiru zallatahu in yayi tintibe ya gafarta masa ya kuma tusasa masa in yayi kuka wayar hamu abratahu in yayi masa kuka ya tausasa masa ka dan uwan ka musulmi yazo yana kuka kan abu a biya dame shi ka ke kasa kasa ka ce kai ba za ka taimaka ba ai ba ka da hali a'a baka tausaya ba in kai haka ka shiga haƙƙinsa in ba ya yafe ma ba ba makawa sai Allah ya rike ka akan haka an ya suturce kuma al'aurarsa ya zobe masa kuskurensa ya karɓa hanzarinsa ya dawo da abin da yake nasa ya nemu ya bace masa ya dawwama da yi masa nasiha ya kiyaye abotarsa ya kula da alkawarinsa ya gaida rashin lafiyarsa ya halarci mutuwarsa ya amsa kiransa ya karbi kyautar da ya bashi ya masa sakayya bisa alherin da ya masa ya gode ni'imarsa ya kyautata taimakonsa ya kiyaye matarsa ya biya bukatunsa ya ceto a tarokonsa ya karbi cetonsa ya kada kuma ya tabar da shi a duk manufarsa ya gaida atishawarsa ya taya shi cigiyar abu nasa da ya bata ya yi raddin sallamarsa ya dadada magana gare shi ya ƙara ni'imarsa ya gaskata rantsuwar da ya masa ya taimake shi ko shi ya zalunci ko shi aka zalunta taimakon nasa inda yake shi ya zaluncin shi ne ya dawo da shi daga zaluncin amma taimakonsa inda shi aka zalunta to ya taimake shi bisa karɓar haƙƙinsa ya tsinke shi ko yaushe kada ya gaba da shi kada ya ce zai mika shi kada ya ce zai tabar da shi ya so masa daga alheri yadda yake so ga kansa ya ki masa daga sharri abin da yake ki ga kansa sannan sayyidina ali ya ce wato waɗannan su ne guda talatin din sannan sayyidina ali ya ce na ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa hakika ɗayanku yakan bari daga haƙoƙin ɗan uwansa ya zo ana nemansa da wannan hakkin a ranar alkiyama. Sai da na Ali ya faɗa, ya ce ɗayanku yakan bar gaida ɗan uwansa idan ya atishawa ya zamo a neme shi da wannan gaisuwar da bai ba gare shi a duniya a ranar alkiyama. A yi masa hukunci, a yi hukunci ga ɗan uwan nasa wanda ya atishawa a kansa. to wannan in aka hada da wancan din sha biyar din da shi a tsarin hadiyar da yake sun fitar za a samu guda arba'in din ko fiye da arba'in din ma wanda dukkan wannan haƙoƙi ne na musulmi akan ɗan uwansa musulmi kuma wanda kowace a cikin wannan ta dace ɗabi'a ce wadda yake ya zo da ɗaya daga ciki ya kawo ta ita kaɗai to zai wato zai samu abin da aka faɗa ladan da aka faɗa a kanta. To na talatin da na ishirin da uku an kafa daga ajiyar na hatim Allah ya dagare shi ya ce na ji annabi sallallahu alaihi wa sallama yana cewa ita kunnara ku kiyaye wuta wa rabu shi ki tamratin koda da zagin da bino ne wannan hadisi buhari da muslim sun ruwaito shi kada ku wulakanta sadaka ko kaka ku bayar ta zama sababin kiyayar wuta ce gare ku ga wata ba wadda Buhari da Muslim suka fitar daga shi wato Adi ibn Hatim yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ba ɗaya a cikin ku sai ko sai ubangijinsa ya tsaye da shi daga shi sai shi ya zantar da shi ba wani mai fassara tsakaninsa da Allah ba waye duba dama da shi ba abin da zai gani sai ko abin da ya gabata. Asha mai dubi hagunsa ba abin da zai gani sai ko abin da ya gani. Ya dubi gabansa ba abin da zai gani sai ko wuta a gabansa. Shi yasa ku kiyaye wuta. Ko da da barin da dino ne. Wanda bai samu haka ba bai samu abin da zai bayar ba duk an an tasato ya kyautata magana ya kyautata magana innakum lan tasawun nasa bi amwalikum fasawuhum bi ahlakikum ba za ku iya yalwata mutane da dukiyar ku ba amma ku kyawawan ɗabi'a ga mutane ku kyautata magana ga mutane to to alhamdulillah Allah ba mu ikon aiki da waɗannan tadodi masu girma da aka faɗa. Albarka anar sallallahu alaihi wasallam. A sai ya hamdala amma in bai hamdala ba shi wato an nema ana neman sa ya yi hamdala. Shi wanda yake wajen sai ya hamdala. In ya hamdala shi kenan kuma ya samu ƙarin fa'ida. Yayin ya samu ƙarin fa'ida an ce zai amince da sababin haka daga ciwon kunne da ciwon haƙori da ciwon ciki. Ubangiji bai hamdala ba shi wanda yake kusa da shi din ya hamdala ya riga shi hamdala. Ya ba sai ya masa tashmiti ba ya sannan ya faɗakar da shi ne in ya hamdala ko sai ya masa tashmiti. Kawai ya shiraba sharbata ko ya sha kurba ɗaya ya ce zai gode wa Allah bisa wannan kurba ɗayan da ya sha. Muslim ya ruwaito wannan hadisi. To haka yakan jawo Ubangiji ya yarda da bawa. Kan bawa ya karanta ni'ima da ta zo gare shi daga Allah. Duk ni'ima da yake ya same ta daga Allah subhanahu wa ta'ala ya tsaya ya gode wa Allah. Ko da doma ɗaya ce ya kai bakinsa ya zamo iyakarta kenan to ya gode wa Allah. Akan samu wanda bai samu loma ba. Akan samu kuma wanda ya samu miliyoyin lomar amma bai da ikon ya ci. ba halin cin to amma shi tun da aka bashi damar ya ci din aka bashi lomar ko da ita kenan to ya gode wa Allah ya gode wa Allah halinsa ya fi ɗaukaka daga halin wanda bai da ko da loma ya fi ɗaukaka kuma daga halin wanda yake yana da abinci da yawa amma kuma cin ya gagare shi bai da ikon ya ci to abin da ake kira akalatu ana faɗarsa da fatar alhamza ko ita ce abinci na safe ko ko abincin yamma hadisi ne wani shirun hadisi ne shirin da biyar an karo da gare musa lashari allah ta gare shi ya kawar ga nan sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yace sadaka akwai sadaka lalle akan dukkan musulmi yace wato shi mai karbowa yace da Annabi sallallahu alaihi wa sallam ba da labari idan bai samu abin da zai sadaka da shi baya zai yi sai manzo Allah yace ya tsaya ya aiki da hannayensa ya amfani kansa ya sadaka daga wannan aikin nasa shi ma ai ya ya samu sadakar kenan kana mai ruwa da ya ce eh ba ni labari ya zai yi idan bai sami ikon yi aikin ba fa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce taimaki ma'abucin bukata wanda yake abun bakanta wanda yake cikin bakin ciki ya taimake shi ya ce idan ba bai sami iko ba kuma ya zai yi manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce ya umarni da kyakkyawan aiki mai koya ai umarni da aikin alheri ya ce ba da labari ya zai yi kuma idan bai aikata wannan din ba manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce ya kame kansa daga aikata sharri haka din ma sadaka ce haka din ma sadaka ce kamewar daga aikata bannar shi kansa sadaka ne wannan dai hadisi ya nuna mana cewa a koyaushe bawa abin da ake nema daga gare shi ta kokarin amfanin kansa da amfanin bayin Allah ne ta kokarin amfanin bayin Allah wannan shi yasa a cikin fatiha da a cikin bismillah aka kawo sunayen Allah ar-rahmanir rahim dan a faɗakar da mu daukakar bawa ko matsayin bawa shine yanda halittar Allah suka amfana da shi wannan shine matsayi na bawa hakikar matsayinsa ubangiji subhanahu wata'ala da yake rahmanu ne jin kansa rahmaniyarsa ta gama baki ɗayan halittarsa haka ake neman bawa ya zamo duk wata halitta ta Allah da ta zauna da shi ko kaka ya zamo ta karu da shi ya zamo ta karu da shi amma ba ya zamo bawa halittar Allah da take tare da shi cutuwa take ba ko dai tafka yana cutarta ko yana aikata abin da yake ba daidai ba a wajen Allah wanda wannan yake sabauta musibu sai ta sauka su hada su gama yadda ake faɗa kifi yana cikin kogi amma yakan rasa abincinsa ya ta tambaya ya ubangiji ya aka yi na rasa abinci na a ce ai zunubin banu adam laifin banu laifin mutane ne ya kawo haka abincin na ka yi karanci kifin ya ringa la'antar masu laifin masu zunuba kaga wannan mai masu aikata zunuban sun cuci halittar Allah hatta kifaye a cikin kogi kuma sun jawo wa kansu la'ana da yawa ba kawai zunubin laifin ba zunubin abin da laifin ma ya haddasa zunubin abin da laifin ya haddasa to bawa dai ya dubi safantuwar Allah da rahamaniya ya kokarin koyi da wannan ya zama dukkan halittar Allah ta kare da shi wannan hadisi buhari da musulun sun ruwaito shi wannan babi babi ne a cikin takaitawa a wajen ibada wato bawa ya ɗauki tafarki wanda yake matsakaici kai ya ce zai tsananta wa kansa ya zo ya kasa ya zo ya kasa ya bar ibadar gaba daya to gara ya ɗauki hanya mafi sauki wadda zai iya in ya so ya dore a kai Ubangiji tabaraka wa ta'ala ce dahi ma anzalna alayka alqur'ana litashqa ya rasulullah sallallahu alaihi wa sallama ba mu saukan ma da qur'ani dan ya zamo ka ta wahala ba dan ya zamo kai ta wahala ba Ubangiji tabaraka wa ta'ala ce yuridu Allah bikum al-yusra ubangiji yana nufin ya sauƙaƙa gare ku ana nufin a sauƙaƙa ne gare ku wala yuridu bikum al-usra baya nufin tsanantawa gare ku shi yasa ku ce za ku tsananta wa kanku Allah karɓo daga Aisha Allah ya gare ta cewa Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya shiga gare ta alhali wata mace na wajenta yace wannan kuma wace ce ta ce wannan wance ce ta zo tana yi ambata yawan sallar da take manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce a a kane shiru ba wai yawaita sallar ba ku ringa daukar wa kanku abin da za ku iya ku ringa daukar wa kanku abin da za ku iya na rantse da Allah ubangiji bai kosawa sai ku kun kosa sai da ku ku kosa mafi soyuwar ibada wajen annabi sallallahu alaihi wasallam shine abin da ma'abucinsa ya dore a kai ibada da bawa ya fara ta ya ci gaba da yi koyaushe to wannan ibada irin ta annabi sallallahu alaihi wasallama ya fi so ba ibadar da bawa zai fara ya yi yau kuma a daɗe ma bai sake yi ba saboda ta wuya to wanda zai raka a goma a wannan dare a daɗe kuma bai sake raka a goma ba to wanda yake raka a ɗibi duk daren duniya ya fi shi ya fi shi saboda shi ya ɗore kan ibadar tasa muttafaqun alaihi wannan hadisi buhari da muslim sun ruwaito shi ma'anan ma kalma ce ta hani da tsawatarwa kalma ce ta hani da tsawatarwa ma'anar la'amallun lahu baya yanke ladansa daga gare ku da sakamakon ayyukan ku Allah ba a yanke wannan daga gare ku duk aikin da kuka yi Allah zai ba ku lada shi yasa ba a kure lada a wajen Allah bayan da za a yi Allah ya muku mu'amala irin mu'amalar wanda ya kosa sai dai ku ku kosa sai dai ku ku kosa shi yasa ku ringa ɗaukar wa kanku abin da za ku iya ku bar aikin ku bar ibada shi yasa yake ya kamata gare ku ku riki abin da kuke da ikon aikata shi abin da kuke da ikon dawama a kansa abin da za ku iya miƙewa a kansa kun fara ku ci gaba dan domin ladan ya dawwama ladan uban ladan wannan aikin naku ya dawwama gare ku ya zama kullum ana rubuta muku da kuma fifikon baiwar ubangiji ta dawwama gare ku ko yaushe ya zama kuna samu karwa daga anas ibn malik Allah ya dagare shi yace mutane uku sun zo zuwa zuwa ɗa'ida ɗakunan matayen annabi sallallahu alaihi wasallam to mutum uku an ce da sayyidina ali sayyidina ali bin abi talib da kuma wato abdullahi amr ibn al-as abdullahi ne amr ibn al-as da kuma kudama tun mas'ulin a wata ruwa sun zo zuwa ɗakunan matan annabi sallallahu alaihi wasallam suna tambayan ya annabi yake ibada in yana cikin gida yayin da aka ba su labarin irin ibadar da annabi yake yi yana cikin gida kamar su sun ga cewa ta yi kankanta suka ce ina matsayin mu yake daga annabi sallallahu alaihi wasallam shi annabi dan ya za yin wannan ibada haka ba komai a hakkinsa amma mu mu takaita kanta ai mun yi mun yi rai mun zamo rabaki kamata ai mu kara inda shi an yafe masa abin da ya gabata daga tarko aurensa da abin da ya jinkirta. Yesu ya ce, amma ana amma ne zan ta salla tsawon dare har abada ba zan taba bacci ba da daddare. Ɗayan kuma ya ce, ni kuma zan ta azumi tsawon zamani ba, ba zan taba sha ba, ba zan taba shan azumi ba. Ɗayan kuma ya ce, Ni ko zan nisanci mata, ba zan yi aure ba har abada. Sai maza Allah sallallahu Alaihi wasallam ya zo, zuwa gare su, ya ce da su, Ku ne masu cewa kaza da kaza, na'am, na nuku rantsuwa da Allah, wallahi na fi ku tsoron Allah. duk cikin ku ba wanda ya kai ini a tsoron Allah na fi ku tsoron Allah dama wanda yake ya fi sanin bayi da Allah to ya fi kowa tsoron Allah kuma inda baitocin nan guda biyu da shehu tijjani radiyallahu ta'ala aka ce yana yawan karantawa suke nunawa wa aminu makarillahi billahi jahil wa khaifu makarillahi billahi arif wala jahilu illa min Allah aminu wala arifun illa min Allah khaifu wanda dai yake ya amince makarun lahi to bai san Allah ba wanda ko yake yana jin tsoron makarun lahi to wannan shine wanda yake ya san Allah